بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar bakwai ga watan zulkada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da shida ga watan hudu 2026 wannan shine darasi na ɗari uku da hamsin da bakwai cikin jiran darussa daga cikin littafin زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وان ذاك تسني لسنا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله ولا عشرين دشدن يقول بيار دبيار عشرين دبيار نعم وانا لتافي نزاد المعاد لتافي موسوعة نتاريه مزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم komai da ruwan kare dangane da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ladubban sa da tarihin rayuwarsa da gwagwarmayar sa da mu'amalarsa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi a halin tafiya a inda ya bar kasar su ta dimashq sham ya tafi kasar makka don ya aikin hajji da kuma mujawara Allah ubangiji ya gafarta ne ya saka mishi alkhairi a idan ba manta ba muna bibiya wannan malami a inda yake mana karatu a cikin wani fasli da ya kira da suna zikru ahkami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi faraki bayani akan hukunce hukuncen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan saki da kuma abin da ya shafi wato saki na talaqul hazil wanda yayi saki da ba'a da talaquna za'ilul aqal wanda hankalin shi ya kushe ta hanyar shan maye ko suma ko buguwa da kuma talaqul mukrah wanda aka sashi dole aka tirsasa shi aka nuna mishi makami ko karfi ko wata dabara ko aka yi blackmail din shi aka ce shi ya saki matarsa da kuma da kuma wasu kunce-kunce da ke da alaka da wannan za mu tashi daidai inda yake cewa wal farqu bainal aqwali wal af'ali fil ikrah anna al af'ala idha waqa'at لم يرتفع لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها بخلاف الاقوال من جهه كوزنتك mabambanta ya kawo maganganun malamai cewa akwai bambanci tsakanin abin da yake magana ne da kuma abin da yake aiki da aka yi mutum ikirari aka ce ya furta kalmar kafirci to wannan yana da uzuri amma da aka yi mutum ikirari aka ce sai ka kashe wani to bai da uzuri ya kashe shi domin da wannan aiki ne in ya riga ya yi wannan barnar to wannan barnar ba ta da bambanci wajen tasirinta da tabbatuwarta ba bambanci tsakanin wanda ya da gangan da wanda ya da kuskure sauraka shi sa ake ba da uzuri ga wanda aka ne ikirari aka ce ya zagi wani ko ya zagi Allah ko ya faɗi kalmar rida idan ya furta haka dan ya tsira da rayuwarsa to Allah ya ba shari'a ta ba shi fata game da wannan amma da aka mai kirari aka ce ka shawani ko sai ka yi zina da wacce ko sai ka kunna gobara a nan wajen to idan ya yi wannan aikin to bayi da uzurin ikirari domin ransa bai fi na waɗancan daraja ba to shine yake cewa wal farqu bainal aqwali wal af'ali fil ikram bambancin da ke tsakanin maganganu da ayyuka a wajen tirsasawa annal af'ala idza waqa'at shi aiki na tirsasawa idan ya faru lam tartafi mafsadatuha barnar da ke biyo baya zaka tabbata ba za ta cina ba bal mafsadatuha ma'aha barnan na nan bi khilafil aqwal ba kamar zattuka ba fa innaha da musuluntuka yumkinu ilgha'u za a iya watsi da ita za a iya cewa ba a yadda da magana ba so da wanda aka mai ikirari aka ce ya saki matar shi za a iya wannan wannan sakin kawai zancen banza ne amma aka mai ikirari aka ce harbe ta kaga in harbe ta ta mutu ba za ta dawo ba waja'aluha bi manzilati aqwalin na'i za a iya mai da wannan zancen hukunci shi ya zama kamar hukuncin zancen wanda yake magana cikin magagin bacci wal majnun za a iya mai da shi kamar hukuncin mutumin da yake magana cikin rashin hankali fa mafsadatul fi'li alladhi la yubahu bil ikrai sabitatun bi khilafi mafsadatul qawli suna ka barnar da za ta faru a cikin aikin da bai halasta ba barna ce tabbatacciya ba kamar barna da ta faru wajen magana da bata halasta ba fa innaha domin ita innama tasbutu idza kana qa'iluhu aliman bihi muqtaran shi zancen zai tabbata ne kawai in ya zama mai magana ya san abin da yake faɗa kuma watin ya ya ya ya zaɓi ya faɗi ba وقد روى وكيء عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة ابن عبد الرحمن قال قلت قالت امرأة لزوجها وتمات تشي جمجنتا سمي ka gaya min wani suna ina so ka sa min suna daban wani suna na soyayya ko makamanta ka fasan ma har zabiya sai ce so sunanki a zabiya ku ita ce barewa faƙalat ma kunta shay'an ta baka ce komai ba bai ne nake so ba qala fahati ma usammi sai ce to ki bani sunan da kike so in dinga faɗa miki qala tace sammini khaliyatan falikan ka kiran da khaliya wadda ba ruwanta da kowa falikan sakakkiya sai ce anti khaliyatan falikan shikenan ke mai zaman kanki ce wanda ba ruwanki da kowa sakakkiya shikenan fa atatin fa atat Umar ibn al-Khattab sai ta ruga da gudu wurin halifa dama tana tana neman dabara tace fa qalat inna zawji tallaqani tace ya halifa mijina ya sake ni nazo a tabbatar mun da sakin nan fa jaa zawjuha fa qassa alaiha al-qissata sai mutum yazo yace alaihi yabi ga sai na Umar cewa to ga yadda muka da ita muna wasa muna raha ta ce in faɗa mata suna na soyayya na faɗa mata wanda ce ba ta so sai ta bani wannan sunan ni ban san abin take nufi kenan ina faɗa kawai sai ta ce to shi kenan alhamdulillah aure ya mutu far fa auja'a umaru ra'asa umar ya sa sanda ya bubbuke kanta sai ya ce kawo mana wasa da addini wa qala li zawjiha khudh bi yadiha wa auji ra'asa ce kamo ma halmata ka kame ta gida an ka ga dama ta ma ka bubbuke ta kawai wannan asar yana na cikin muhallata ibn hazm da sunan na sayyid ibn mansur so kaga ya furta kalmar amma ba abin da yake yi ba wannan hukunci ne am da irin abubuwan da mata suke yawan kawowa na masaloli kaga shi ne matsalar ka sai na ci gama kai zaman ka gida ki kada ka san kai wasa cewa mata da yawa suna kawo zance ai mijinsu ya faɗa musu kaza wata ma ya riƙe hannunta ce ya ce jiki na saki ki ko sakani ya ce na saki ki kuma shi abin da yake nufi na saki hannun ki ta ce ai ai saki yake nufi in dama suna neman hanyar da zai auren ya mutu shi sa Allah cikin hikimarsa bai bar mutuwa aure a hannun mata ba da wata ta saki mijinta ya faso dubu kullum da ta ji wani ba daɗi kawai ce ta yi saki shi sa namiji wani sai ya rayu ma har ya mutu bai taba sakin abu ba guda nawa su suka fi yawa ba ba wai dan ba a bata mishi rai ba ko dan ba a yi mishi laifi ba ko dan bai gaje ta ba saboda hangen nesa namiji da tunanin shi ba ɗaya da mace ba ita mace in ta yi fushi to kawai hukuncin yanzu yanzu shine damuwarta ba ta tunanin gobe ko akibar abin ba inda da ne ta wannan kuma kuma tsakanin jahila da alaranniya ko ce boko ko mai digiri ko mai shekaru ko da wace shekaru ba ko da aka aura jiya ko ta shekara talatin a gidan aure duk ba su da bambanci domin su suna hukunci ne da emotions da adifa adifa kuma duka iri ɗaya ce adifa shi ne wato duk abin da ka jiran ka so kawai na fushi ko na murna ko na abin nan mai da raji ko makamanta haka sau da haka sai sai na umar ya ce ta koma aure bai saku ba saboda zancen da ya yi ba lafi lazimtar abin da ya faɗa saboda ba abin da yake nufi ke fahazan hukumu min amiril mu'mini na bi adamin wuku'i lamma lam yaqsid az-zawj al-lafz alladhi yaqa'u bihi talaq wannan hukunci wanda ainihin wato sayyidina Umar yayi kaga yace ya mai hukunci akan auren bai mutu ba saboda mijin bai nufaci haka ba bal qasada lafzan la yurid bihi talaq ya nufaci wani lafazi ne daban wanda ba saki ba fa huwa kama law qala li amli um li amatihi aw gulami kamar da ce ya ce wa bawansa ko bai wasa innaha hurra ya ce mata ke hurrata ce wa arada annaha laysat bi fajirati yana nufin ita ba fasika bace ce ai na san ke yarinya ce mai yanci wata san ciwon kanta ai ke mace ce wata ke mai hankali wata ke da tunani wanda ta iya kula da kanta to wannan kalma idan ya faɗa yana nufin yabo kawai to bata bata zama ainihin wato kalmar yantawa aw qala limra'ati anti musarraha ko yace mace shi anti musarrahatu me ma'anar musarraha wanda ta tsefe gashin kanta shine musarraha ana iya kuma musarraha wacce ke ne yancin kanta tana da yancin shiga da kaci wa arada wa muraduhu tasrihu sha'r yana nufin tsefe gashin kai wannan yana kara wa nahu dalika fa hada la yaqa'u itquhu wa la talaquhu bainahu wa bain Allah ta'ala wannan bai zama saki ba wancan bai zama yantawa ba saboda har tsakanin shi da Allah ba abin da ya nufa bake su mu dauki wannan matsayin kaida duk sanda aka samu wani rigima akan wata kalma ta saki mijin shi yake da yanci a tambaye shi me kake nufi in ba kalma ce ta saki sarihiya ba ga gwamnati an san ma'ana ta saki amma wata kalma ce da ko ta karina da take nuna ba saki za a iya nufatan ba saki ba to shi ke da yancin ya ce saki nake nufi ko ba saki nake nufi ba duk abin da ya faɗa kuma shi ne hukunci malam ya ce fahim ƙila fahara min ayyul aqsani oke fahim qamat qarinatul aw tasadaqa fil hukmi lam yaqabi kuma ko da ya faɗi kalmar take ɗaukan ma'anar saki sai wata ƙarina wani abu ya nuna cewa ba sakin ake nufi ba to ba za a ko kuma ta sadaka ko aka samu wato musadafa kalmar ta yi kama da saki ko aka haɗu zance irin wancan da ta ce ka cibis sakanni su ce na sake ki shi yana nufin ya saki hannunta kyale ni to na kyale ki shi yana nufin ya kyale ta akan wannan zancen to wannan kata ce a shi kenan aure aure ya mutu kata ce haka fa in kila fa min fa hadha min ayil aqsani haka tambaya aka ce to wannan a cikin wani nau'i ne fa innakum ja'altumul maratib arba domin kun ce guda hudu ne ga sunan ai ya kawo su guda hudu an ya kasida hukuma wala ya talaffuzu an ya kasida al-lafza Allah ya kasida al-lafza wala hukuma ko kuma an ya kasida al-lafza duna hukmi an ya kasida al-lafza wal hukuma kaga su ne guda hudu ko to wanne ne wannan sai ce wa ma'lumun anna hadha laysa bi mukrahin wala za'ilil aqal wannan da matar shi magana ta mishi wannan ai ba bata mai dole ba ko ba mahaukaci bane wala hadir ko ba da wasa yake ba wala qasidil li hukmil lafzi ba kuma nufatan hukuncin lafazin yake ba kila sai a ce hadha mutakallimun bil lafzi muridun bihi ahada ma'anayhi wannan shine mutumin da ya magana da wani lafazi lafazin na daukan ma'ana biyu yana nufatan ɗaya daga ciki falazima hukumu ma aradahu bi lafzihi duna ma lam yurid saboda ka hukuncin za a yanke mishi shine a yi amfani da abin da yake nufi ba abin da baya nufi ya faɗi kalmar tana nufin tana nufin ɗaya daga cikin abu guda biyu to sai a duba ɗaya daga cikin abu guda biyun nan wanne ne yake nufi fala yulzamu bima lam yuridhu bil lafz ba za a lazimta mishi abin da bai nufata ba idan kana salihan lima arada idan kalmar ta kasance ta cancanci abin da yake nufi وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم الركانة لما طلق امرأته البتة النبي ياسا ركانة كسر ركانة دي سكما تشي سكي لأكلنا النبي ياسا شيرنتي فقال ما أردت tsakaninka da Allah me kake nufi kala wahida yace saki ɗaya nake nufi kala allahi ma'ana tuqsimu billahi zaka rantse da Allah kala allahi ma'ana uqsimu billahi na rantse da Allah qala huwa ma aratta nabi ce shi kenan abinda kake nufi shi ra'ayi wannan hadisi ne mashhuri yana cikin sunan Abi Dawud da sauran sunan sai dai akwai maganganu da yawa kan isnadin sa mun karanta wasu a wasu wurare amma dai ya kawo shi ne don hujja kan cewa mutumin zai za a za a rantsar da shi akan abin da yake yake nufi in yace ga abin da yake nufi a ce ka rantsa da Allah ya rantsa shi kenan ya minuka alamar sai ka sai duka faqabila minhu niyyatahu fil nabd al muhtamal sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to shikenan an karbi niyyar da kai a cikin wannan lafazi da ke daukan zance ma'ana fiye da wa kad qala malik malik yace idza qala in yace anti taliqun albatta wa huwa yuridu an yahlifa ala shay'in thumma badalahu fataraka yamina mutum yana cikin zance sai yana cikin zance cewa ta yace matar shi ai ko wallahi ina gaya miki nayi miki nayi miki rantsuwa da Allah ina gaya miki cewa sakin nan saki ne yana ba ta wani labarin saki ce ai saki uku ne wallahi ina ga miki yana nufin rantsuwa to sai kuma ya fasa magana ko ya janye magana to maliku yace farisa qalika sakin bai yiwa li'annahu lam yurid an yutallika don ba saki yake nufi ba wa bi hadha aftal laysu bin sa'd haka laysu ya bada fatawa yana nan a cikin muhalla wal imamu ahmad da Ahmad ibn Hanbal hatta inna Ahmad fi riwayatin anhu yuqbilu yuqbalu minhu zalika fi hukm ci za a karbi wannan ai masa hukunci da shi ko da gaba da bani ba za a lazumta mishi abinda ba shi yake nufi ba wa hadhihi almas'alatu laha thalath suwar wannan mas'ala tana da yanayi guda uku ihdaha yanayi na farko an yarji'a an yaminihi wa lam yakun at-tanjiz muradahu ya dawo daga rakiyar ya fasa yin rantsuwar dama da yi nufin ya tabbatar da abin ba zai la tutsulaku alaihi fil hali wala ya kunu halifan wannan ba ta saukuwa wani lokacin kuma rantsuwa ba ta kama shi wa thaniya an ya kuna maqsuduhu al yamina la tanjiza ya zama rantsuwar kawai yayi ba wai tabbatar da sakin ba fa yaqulu anti taliqu wa maqsuduhu in kallamti zaidan cinna kin zaki sako ko kin sako in kika yi magana da wani to wannan sakin bai yi ba sai in tayi magana da wani الثالثة نوك أن يكون مقصوده اليمين من أول كلامه إذا ما رنسوا يكي نفي ثم يرجع عن اليمين في أثناء الكلام سنن سيفاس رنسوا أسكن كانن زنشان ويجعل الطلاق منجزا سيتبت سكن فهذا لا يقع به wannan bai tabbata da shi da annahu lam yanwi bihi al-iqa dan bai nufin tabbatar da sakin ba wa inna ma nawa bihi at-ta'liq ya rataye sakin ne da shi wannan ita ce mas'ala cikin masail da ibn tabi'a ta taurasa da tsayi shine a abin nan wato saki da sharafi a wajen ibin timiya yana zama wato kashiri mutum ya ce mata shi wallahi in kika fita kinsu in kika fita anguwa yau in kika je bikin nan wallahi a bakin auren ki to wasu malamai suna ganin wannan saki ya kai tsaye in ta fita nan amma gun ibn timiya to wannan kashiri ne kawai in bayan ta fita sai an zo kuma an ji daga bakin shi ka aukar da sakin kuma gane in yace a ai kawai kashedi nake mata to yana nan a kashedi sai ka fara rantsuwarsa idan ya kare rantsuwa yake cewa fa idza nawatta tanjiza ba'da zalika lam yakun kad ata fi tanjiz bi ghairi niyyati al mujarrada idan ya nufin aukar da sakin sai zama a wannan yanayin bai zo bai zo da aukar da sakin da niyya wata ke wato tsiratacciya ba wa hadha qawlu ashabi ahmad wani ita ce fatawar malaman mazhabi Imam Ahmad wa kar qala Allah ta'ala Allah yana cewa la yu'akhidukum Allah bil lagwi fi aymani Allah baya kama ku da wasa da kuka yi a cikin rantsuwar ku walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku ne yana muku wato la izami ne da abinda zukatanku suka kulla na rantsuwa wallahu naw'ani Allahu iri biyu ne ahaduhuma na daya an yi halifa ala shay'i yadhunnuhu kama halafa alai mutum ya rantse akan wani abu yana tsammanin haka kaga mota ta wuce ka san me motar sai ka ce wani ce ba shi ne wallahi shi saboda kana tsammanin shi ne sai da mana shi ya ba wani dani ne ko wani baka rike kaga rantsuwa kana tsammanin abu haka yake ba haka yake to wannan babu komai akan ka fa ya tabayyanu khilafu sai bayyana maka ba haka bane wa na biyu an تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف ko kuma rantsuwa ta gudana a bakin shi ba tare da nufin rantsuwa ba shine kalla wallahi bala wallahi kamar da mutum cikin magana ce wallahi kaza ina kwana wallahi lafiya ya kwana biyu wallahi na yi tafiya irin waɗannan rantsuwa da mutane suke ya gari ce wallahi bari kawai baya cikin lissafin cewa rantsuwa mutum yake rufe ko zance ne da aka saba wani ma ya ce ina maka rantsuwa da Allah kuma ba rantsuwa yake rufe to wannan shine laduri yamin ana so mutum ya daina yin su in zai iya in ko bai daina yi ba dai ba a lazum kame su wakilahuma rafa Allahu al-mu'akhadati bi Allah ya cire kamu daga waɗannan guda biyu li adami qasdi al-halifi ila aqdi al-yamin wa wa haqiqata saboda mai rantsuwar bai da fatan kullu rantsuwa wa hadha tashriqun minhu subhanahu li ibadihi wannan shari'a ce daga Allah zuwa ga bayinsa Allah yartabbu al-ahkam Allah yurattibu al-ahkama ala al-alfaz allati lam yaqsid al-mutakallim biha haqa'iqaha wa ma'aniya wato wannan Allah yana mana hukunci ne akan cewa kada mu dinga lazantawa mutane abinda ba shi suke nufi ba ba abinda suka ce ba kenan wa hadha ghayru al-hadil haqiqatan wa hukman kuma wannan ya fita daga ba mai wasa ko mai zolaya bane ba kuma hukuncin su kai ba wa kad afka sahabatu bi adami qoyi talaqi al-mukrah wa iqrari sahabbai sun yi fatawa da cewa sakin wanda aka tirsasa shi bai tabbata ba haka nan ikirari wato a gurin shari'a kamar yadda za a ce mutum ya yarda da laifin shi under duress yan sanda su masu bincike suna iya su sa mutum ya ji wahala kawai ce ai yayi ko ko ko wani ko wani discipline masa a makaranta irin malamai azzalumai din masu dukan yara har yaro ya da yayi laifin shi ne ikrar kun ya zama wannan ikrarin yayi under duress a karkashin wato tarsasawa to ba ya lazarta shi a gaban alƙali zaka ba ga yan sanda suka sa mutum irin wannan amsa laifin ba ka je gaba alƙali ya da lauya da ya sa abin da yake lauya zai warware wannan maganar da suka rubuto a da yake ci mishi PR suke ci mabu ko menene na lauyoyin suke da waje lauyoyin mutu ba su ba wannan zance da suke fara rubuta su suke ma alƙali ina manta soyayya shi wata suka da ƙara da suke fara kawo ko PR ake ci mata ko FR ko san ta matsi musu ina manta sunanta tunda ba ba kotu ne ke zuwa ba wani zancen farko ko foi Allah shi ne mafi sani na kasu suna suna abu almuhim ikirarin ba zai tabbata ba fasaha an umara annahu qala laysa ar-rajulu bi amin ala nafsihi mutum baya iya mallakar kansa idza auja'ata idan ka da kai ka mushi afwan auja'ata ya zo da wannan lafazin ana amma akwai lafazi da ya tabbata a cikin nuska wadda ke mu'tamada cewa idza aja'tahu idan ka yunwatar da shi domin kaga auda'a da darabta huduma da sada saka idza aja'tahu in ka yunwatar da mutum au darabtahu ko ka buge shi au au au sakatahu ko kuma ka daure mutum ɗauri da yunwatarwa da duka na iya sa mutum ya faɗa abin da bai niyya ba wannan jami'an tsaro suna yin wannan wasa anhu anna rajulan tadalla bi habli wannan wannan asarin yana cikin musalman ibn abdurrazzaq da na ibn abi shayba da kuma sunan kubra na baihaqi da da na ibn da da muhalla wadan ta guda hudu kana san ganin mas'alan nan duk sun kawo su ibn hazm al muhalla baihaqi a cikin sunan kubra da ibn abi shayba da da abdurrazzaq a cikin musallafin su ya tabbata cewa anna rajulan tadalla bi habalin li yashara asla wani mutum ya hau kan wata igiya ya kulla igiya a cikin wata bishiya sai ya hau igiyar ya zama yana reto a kanta zai sha zuma shan zuma anan ba tsotsan zuma ba abin nan farautar zuma za ce sun tafi shan zuma ‘yan masu farautar zuma ko za su yi su sa wuta su tatso zuma ko kuma sun sa kwami su je su samu abin da suka samu to yana kan igiyar nan sai matan shi ta zo kawai faƙalar tun ra'atu sai matan ta ce la'akar annan habla aula ta tsallika ne to ta saka wuka aka ce ko ka sake ni ko in yanki ka faɗi ka mutu ta ga irin magana da muke faɗa ko me kawo wannan ba rashin mutunci irin na mata ba fanasha da Allah ya dinga gama ta da Allah cewa kiya ku haba sahura dan Allah ki bari in sako haba bibi ina bibi take fa abata ce wallahi baka isa ba fa tallaqaha dan kai ya mutu ce to shikenan za su keke fa ata umar fa zakara da hudalika daga baya sai ji ga umar ya ce gashi gashi gashi abin da ya faru fa qala sai umar ya ce mishi irji ila mar'atika fa inna hadha laysa bi talaqin umar ya ce ba saki bane ba kuma gun mataka wannan ma yana cikin sunan kubra na bayaki wa kana ali la yujidu talaqal mukrah sidna ali baya tabbatar da sakin mukrah kamar da yake cikin musannaf na abdurrazzaq da na ibn abi shayba وقال ثابت من الأعرج سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره ما تنبيه أبلاء عمر أبلاء الزبير game da sakin almukra wanda aka tirsa sa mishi faqala jami'an laysa bi shay'in suka ce san ba saki bane wannan yana cikin sahih bukhari mu'allaka a kitabu talaq sai sake cewa bayan kida fama tasna'una bima rawahu al-ghazi ابن جب ابن جبلة عن صفوان بن عمران الأصم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره وقلت رواية لك الجازي ابن جبلة مريك سنة لذي من مغانا أكم وأنا متانا da صفوان ابن عمران الأصم daga wani mutum cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata mata ta ta danna mijinta ta zauna akan kirjinta a kirjinsa waja'alat sikina ala halaki ta daura mushi wuka a makogoro kamar ragon layyafa wa qalat lahu tace mushi kallikini aw la azba hannaka ko ka sukan ko yanka yi mata sun da isna'il wannan wannan tijara ko fa na shada yi mata roƙon duniyar nan fa abattaki fa tallaqaha thalasa sai mata abin da kike ce na saki ki saki uku dan dai tsira da rashi fa dhukira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kada sai annabi ya ce la qailulata fi talaq abinda ake da qailula anan shine al iqala wato babu jinkiri babu lamuni a saki duk wanda ya furta saki to saki ya tabbata ba kamar ciniki ne ko wace yarjeji na zaci to alamanci mutum ko rabu shine ma'anar la qailulata fi talaq duk da hadisin bai inganta ba amma malaman fiqh suna amfani da wannan a matsayin ka'ida cikin qawaid da suka shafi furu'a na saki zaka ji suna cewa la iqalata fi talaq ko la qailata fi talaq na fata mun gani a hadisin asali hadisi ne wanda yake bai inganta ba zai mana magana akan shi rawahu sa'id ibn mansur fi fi sunani wa rawa aqab ibn adlan to kun ga a yanzu wannan hadisi yana nuna akasin abin da muka ce ko shi za ya ce kuma aka ce ya za ku da wannan fa wa qala وروى عطاء بن عجلان عن إكرمة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي كل الطلاق جائز تسكن دعاك يا تبتا إلا طلاق المعتوه سيسكن مهوكتي والمغلوب على أقله da wanda ba baya cikin hankalinsa akwai banci tsakanin mahaukaci da mara hankali shi mahaukaci shine wanda ka sani dai wanda majnuni wanda hankalin shi ya gushe gushewa tamam gushewa permanent yana jifa ko yana kwana waje ko yayi datti wannan shine maukaci ko kuma mara hankali mara hankali kuma nau'i nau'i yawo yana cikin marasa hankali wanda ya sha abin maye yana cikin marasa hankali wanda wata kila ya buku kamar yayi hadari haka ko ya shiga cikin wani domestic accident shi yana cikin marasa hankali ko kuma wanda wani tashin hankali ya bujuro mai kamar mutum ya wata asara ko yayi ko aka mai wani wani albishir na bakin ciki ko aka mai mutuwa yana iya gushewa daga amsa dole suna cikin almaglubi ala aqali haka nan mutumin da yake cikin magagin bacci shi ma yana ciki zawo kuma wanda kwata kwata ba mai hankali bane suna nan da yawa cikin mutane marasa marasa hankali mutane sakarkaru wanda zaka ga sai tashirme duk suna cikin marasa hankali ko ba maukata ba su suka fi yawa cikin mutane dama iri uku ne akwai masu hankali ɗan kaɗan ne kamar yadda mahaukata ɗan kaɗan ne akwai marasa hankali su suka fi yawa cikin mutane nau'i nau'i za ka ta ganin ayyukansu na rashin hankali ga shirin ko ba mahaukata ne masu jifa ba ba masu datti ba ba masu kwarkwata ba Allah ya kyauta saboda hankali wata baiwa ce da Allah ya raba ta kamar arziki kamar ilimi to to baiwa ce mai daraja kisa ba ta da yawa a duniya kasan duk abin da daraja bai da yawa kaga kan zinari bai da yawa masu ilimi ba su da yawa saboda abu ne mai daraja Allah yana yana kawo shi wannan zilu illa bi qadarin saboda a ci gaba da ganin darajar shi dan da yayi yawa a gari sai aka aiba komai bai Allah ya kyauta to waɗannan duka suna cikin waɗanda sakin su bai yiwa mutumin da ke cikin maye ko wanda yake cikin wani tashin hankalin da hankalin shi ya gushe ko wanda yake cikin magagin bacci dan yayi saki saki bai tabbata ba warwa sai ibn mansur sai dan mansur ya ruwaito da isnadin sa haddathana فرج بن فضالة قال حدثني عمرو بن شرحيل المعافري أن امرأة سل أن امرأة استلت سيفا وتما تتزاري تقول فوضعته على بطن زوجها mutum yana kwance ta mamaye shi ta ɗauko takobi ta zari ta ɗaura mishi akan tumbin shi kawai ta ce wa kalat wallahi na rantse maka da Allah la'am fadanna la'am fudannaka zan ƙara saka aula ki tsallikanni ko kuma ka sake ni fa tsallaka ha salasan ya sake ta farufi a zalika ila umar bin al-khattab radiyallahu anhu fa amda talaqa wa akai wa umar sai umar yace sakin yayi kaga sabanin abinda muka ji a baya wa qala ali sai ali yace kullu talaqi ja'izun illa talaqal ma'tuf duka saki wato tabbatacce ne in banda sakin mahaukaci wannan ma yana cikin sunan kubra na baihaqi to idan aka ga mana wannan me zamu ce jibul qayyim sai yace kila sai a bada amsa a ce amma khabarul gazi ibnu jabla wancan na farko na gazi ibnu jabla daga safwan dan imran wa fihi thalathu ilal akwai illa uku a ciki ihdaha ta farko ba'afu amru imran ibn amr safwan ibn amr raunin safwan dan amr al'asam wasaniya na biyu lilul gazi ibn jabla shi ma gazi ibn jabla shi ma mai saukin inganci ne wasalita ta uku tadlisu baqiya baqiyatu baqiya rawi an baqiya wanda ya riwaya daga shi wancan shi ma yana tadlisanci wa mislu hadha la yuhtaju kaga wannan ba za a hujja shi ba قال ابو محمد بن حزم ابن عزم yace wa hadha khabar fi gayati suqut wannan hadisi ne ko wannan asari ne wanda ya fada gaba daya wa amma hadisi ibn abbas kullu talaq jaiz wannan na ibn abbas cewa kowanne suke ya tabbata huwa min riwayati afa ibn ajlan wa da'afuhu mashhur raunin shi tabbatacce ne shahararri wa qadru miya bil kadhib ana ma cewa makalici qala abu muhammad ibn hazm ibn adam yake cewa wa hadha al khabar sharrun min al awwal nadu ya fa matsala wa amma atharu umar fa sahihu anhu khilafuhu kama taqaddama wannan asarin na umar abin da ya tabbata daga umar shine sabanin haka muka sani daga umar ولا يؤلم ولا يؤلم مسابرة معاصر معاصرة معاثري لعمر كما أن معاثري بأسن يأي زمن إلى عمر وفرد بن فضالة فيه ضعف فرد بن فضالة شما فرد بن فضالة شكمنا دروني فرج أكي كرنتا فرج فتحتين وأما أثر علي فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجيز طلاق المكره مكره abinda aka sani ga sayyidina ali shine shi ma baya tabbatar da wannan saki warawa abdurrahman ibn mahdi an hamad ibn salama an humayd an an al-hasan anna aliya ibn abi talib radiyallahu anhu kana la yujidu talaqan mukrah sayyidina ali ya kasance bai tabbatar da sakin wanda aka tulansa mishi fa in sa anhu ma zakartum fa huwa amun wa maqsusun wa maqsusun bi hadha inda wanda ya inganta to da ba a kebance wannan a ce to wannan shine da ke bance wannan can duk maganganun suna cikin littattafan can da muka ambata za a yi kuma musamman na ibn abi shayba muhalla da sunan kubra na bayhaqi wallahu a'lam saboda ka ta dai sakin mutumin da aka sa shi dole ya saka saki bi ba a sawa'un iyayenta ne za su ce sai ka sake ta dole in ba haka ba ga wasu ɗan uwanta nan katti su baka kashi ko wani ne wanda yake santa ka kasa shi bai aure ta ba zai sa a kamo ka a sama bindiga a ce ka saka din ka saki riba mutum ɗaya ne zai saki maka matarka ba da san ranka ba ta saku shine alƙali domin shi yanzu yana hawa kujerar hukunci wanda alƙali ya rubuta ya ce alƙali ko ko ta saki matar wani to kowa nan bai daba ta saku domin kuma shi ba zai kai ga wannan ba sai ya lissafa cewa a shar'ance sakin shine maslaha na fata mun gano
فصل wa ma talaku sakarani sai kuma sakin mai maye wanda ya sha giya ko ya sha wani abu mai bugarwa قال الله تعالى الله يتشاء الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يقول لسكي إيماني كركو كسان تسلى الحال كنا تكين معي سيكون سن أبن لكي تشيوى فجعل سبحانه قول السكران غير مؤتبر هذا الله يتشاء مجانا ميمائي با أبن نورابة سلى شبة يبا لأنه لا يعلم ما يقول لم يسابن بكي فرابا وصاع صلى الله عليه وسلم أنه أمر بال مقر بالزنا أن يستن أن يستنكح لي أن يستنكح ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى النبي ya umarni ga wanda ya ikirarin ya zina ya ce a shinshina bakinsa shi ne don a ji in yana warin giya to sai a ce to za a wurgi da maganarsa yadda cewa yana onda a influence na, na alcohol su ba za a karbi maganarsa ba mana da mutum ya yi kirari a gane cewa ya shawu ne wannan magana ba ta da ma'ana ba wa fi sayi bukhari fi kisati hamza a cikin sayi bukhari akwai kisa hamza lamma a ƙara ba'irai aliyu lokacin da sayyidina ali na kuta na kisar tana na a cikin sayi bukhari sayyidina ali sanda zai aure bayan allah ya bashi wato Allah ya ce a aura mai Fatima an aura mai ita sai ya kama aikin kwadago yadda zai gyara inda za su zauna annabi ya bashi wurin da za su zauna amma babu gini babu kaza babu kaza saboda kai shiga aikin kwadago ya kai ya kawo shine jan ruwa shine aiki a gonar dabino har ya samu kuɗi ya sai raƙuma guda biyu bayan sai raƙuma nan guda biyu ya tafi da su kasuwa da nufin yana aikin kwadago da su kamar ya mai da su kamar kamar kamar a kurkura yayi fakin din sauran da zai dauka kaya kawai zutar da su an kashe su gaba daya an yanka su an fara cikin su an cire kayan cikin yace waye ho wannan aikin sai aka ce babban ka ne Hamza yace ina yake aka ce gashi can a cikin gidansa ya shiga gidansa ya ga Hamza a cikin wasu mutanen Madina lokacin ba Arab shan giya ba suna tabbadala da giya ya fito yana kuka ita bu manzo Allah sai sai je ga manzo Allah sai sai ga fa abin da ya faru yace ban taba ganin wulakanci da bakin ciki irin yau ba nabi ya tashi mace to shine manzo shine yace wa fi qissati hamza lamma aqara ba'irai aliy fajaa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yazo da kanshi ko kafa alaihi yalumu annabi ya tsaya aka hamza yace wani irin rashin hankali da wannan hamza da girman ka kana dattijo baka taimake shi ba yaro ya iya kokarin sa ka zo kai kaza kaza kaza fa sa'ada fihi nazara wa sababu ashe yana cikin maye ya annabi kallo irin na giya ya kalle ya kalle fasa'ada ya daga ido wa sawabahu ya kalle shi sama da ƙasa huwa sakaranun yana cikin maye sun makala hal antum illa abidun li abi ce kalla gafara nan ku duka bayin babana ne to da nabi ji wannan fa na kasa nabi sallallahu alaihi wasallam alaiki ne sai nabi ce sai na da zo mu ci wannan ba wurin zama ba bane nabi ya kawo da ce zo mu kina nabi je samu mashi yadda aka samu mafita ya ba a ce ka ba wannan magana yanzu kaga wannan abin da Hamza yi wa hadha alqawl law qalahu ghayru sakra da mutum ne a cikin hayyacinsa yawa annabi wannan rashin daraja la kana ridata wa kufran ya yarda wa lam yu'akhadh bidhalika hamza amma annabi bai ce mishi kawai ba mishi kowane hukunci ba qur'ani bai sauka yayi Allah wadare da abin ba ba a ce komai ba domin a lokacin giya halarci ba riga haruka ta shi kuma tunda dama kan manta dama tsawon dan tauri ne tunda ba haramta ba za su dinga yin abubuwan su na yan tauri ko yanzu ne kuna da usadai wanda suka taba yin daba a cikin a cikin a cikin rayuwa suka zama usadai za ga wani dan rikice tashi za ga su sun fi kowa sauran fushi za su za su dan da yake cewa za su dan saki layi ko ko su dan koma irin yadda suke da ku asalin usadi sai dai ku ta kuka kuna tasbihi amma sai ga wanda tsohon dan daba ne sai ka ji ta zage zage ai ta mamanta yace kai wani ashe har yanzu da sauran shi tsumin shi ya tashi bai rago Allah ya kyauta to wannan duka hujjoji ne akan cewa maganar da mutum yayi cikin mayi ba ta da tsantsa shi hukuncin ta ba da tsantsa shi وسأل عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال سيدنا عثمان يرى ليس لمجنون ولا سكران طلاق da mahaukaci da wanda ke cikin maye ba su da saki ko sun saki bai yi ba rawahu ibn abi shayba an waki'in an ibn abi dhi'b an zuhri an aban ibn usman an abi wannan shine isnadin ko isnadi ne tabbatacce wannan sahihi ne lahiya وقال عطاء عطاء yace talaqu sakran la yajuz sakin mutumin da yake cikin maye baya baya tabbata وقال ابن طاووس عن أبيه طلاق السكران لا يجوز شما كيج دون ينا تكون مهلا وقال القاسم بن محمد لا يجوز طلاقه سكن متون دي سكي تكون ما يبي تبتر وصاع عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران اللقى kuma da Allah yana halifa an zo mishi da ainihin wato mutum cikin maye yayi saki fastahalafahu billahi allazi la ilaha illa huwa ya rantsar da shi rantsuwa da Allah cewa na kattan laqaha wa huwa la ya'qilu ya rantsa da Allah san da ya sake ta baya cikin haicin shi fa halafa ya rantsa da Allah faradda ilaihim ra'ata sai ce to shike na mataka ta kuma gare ka wa had wa darabahu al-hadda yi mishi dukan shan gede zaka dole da zai tsira da daya ya asara daya eh ko yadda cewa ba ma yake ba mata shi ta sa kuke nan ko ko kuma yadda cewa cikin maye yake matan shi nan kuma a mai dukan shan giya wa huwa madhhabu ya ibn sa'id al-ansari wannan shine madhhabin ya ibn sa'id al-ansari wa humayd ibn abdurrahman wa rabi'a da cikin malamai da cikin tabi'ai wa abdullah ibn al-hasan haka yake anaku abdullah ko ubaidullah wa wallahi ibn sa'ad sannan sai wa abdullah to wannan abdullahi shi ma kuskuren inji ne ubaidullahi ne ubaidullahi ibn al-hasan alƙalin ƙasar basara wa ishaq ibn rawiya wa abi thawri babban ɗalibi imam shafi'i din wa shafi'i fi ahad qawlai da shafi'i a ɗaya daga cikin zattukan sa wa ikhtarahu al-muzani wa ghayruhu min ash-shafi'iyya haka muzani wannan ya zaba kamar yadda ke cikin muktasar din sa wa madhhabu ahmada fi ihdar riwayati anhu kuma wannan shine madhhabu imam ahmad a cikin ɗaya daga cikin riwayoyinsa وهي التي استقر عليها مذهبه wannan shine abu da ya tabbata a mazhabin shi in kun lura da kyau za ku ga cewa babu mazhabin malikiya ne saboda a malikiya su suna daukan hukuncin azima cewa duk wanda ya saki matar shi yace cikin maye yake a zata mai da saki saboda ya ji zafin laifin ji don haka gobe ma ya kara kuma gani وفي رواية وبعد الفتوى وصرح برجوعه إليها فقال في رواية أبي طالب وهي التي تقر عليها مذهبه ولا يتشي مذهب التفتك عام الأهبلي وصرح برجوعه إليها يا فتشي وما يدعو كون مذهبه وقال في رواية أبي طالب أذكر رواية وتنا مسائل الإمام أحمد بن أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق آه إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلة حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا إمام عمر يقول الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة wanda yace sakin bai yi ba to ya tsaya akan matsala guda ɗaya ne wallazi ya'mur bil talaq wanda yace sakin yayi faqad ata khaslatayn yazo kan abu guda biyu haramaha alayhi ya ya ya haramta mai abu guda biyu auren shi da kuma wato mutunci shi yanzu sunan shi mashayi a cikin mutane sannan auren shi kuma ya mutu fa hadha khairun min hadha to a ce ɗaya kawai ya rasa ya rasa mutuncin amma matan shi tana nan to wannan ya fi mai sauki wa ana attaki jami'a na so a ce mutum ya kuje mu duka biyar wa qala fi riwayatin maimuni kad kuntu aqulu inna talaqa sakaran yajuzu hatta tabayyantu da ina cewa sakin mutumin da ya saki cikin maye a tabbatar da shi har sai da na ƙara lura da abin fagalaba alayya annahu la yajuzu talaqu sai na fahimci cewa sakin bai dace ba yanzu kaga imam Ahmad ibn Hanbal yayi magana wata ranar kuma ya ga cewa ba ita ta dace bai canza wannan ba wani abu ne a gun malamai ya annahu law aqarra domin in ya tabbatar lam yalzamhu ba za a lazumta mishi walau ba ko da ya sai da wani abu lam yajuz bai yana cikin mayan nan in yayi ikrari ya faɗi wani abu ikrarin bai tabbata ba mutum ne cikin maye sai ce ai ranar da aka yi sata a gwamnati ne satar ne ko hadda ni a cikin wanda suka kashe wani ko ko wani yana bi na miliyan kaza in ya dawo cikin haiti sai ce wallahi sai yana wannan magana ba shi ne lawa karra dan mai zubi walau ba in ya sai da wani abu lam yuzbi cinikin bai yi ba qala wa alzamahu jinaya wa ulzimuhu afwan wa ulzimuhu jinaya amma ina lazimta mai in yi kwamitin wani karafi shi na abinda muka wata farkon karatun sai mutum yana cikin maye ya taho da gudu da wuta ya kada wani ko ya ɗauki bindiga ya harbi wani ko ya ɗauki wani abu ya jima wani rauni to wannan ba za a ce a mai uzuri da maye ba shine wa ulzimu hul jinaya in yi ma wani jinaya ya cutar da wani a ran shi ko lafiyarsa ko mutuncinsa ko dukiyarsa kanta wannan zai biya dan mutum yana cikin maye yanzu misali kawai sai cinna wani shago wuta ya yi cikin maye sai ya kyale shi ba za kyale shi ko ya kashe wani ko ya tsaya ya ta zazzakin wani mai mutunci sai a dakar ai ya dawo cikin haicin shi to shine wa ulzimuhu jinaya wa ma kana min gairi zalika amma duk abin da ba jinaya bace ba wani wato barna ce zai yi ba fala yalzamu to wannan ba zai hau kansa ba qala Abu Bakar ibn Abdul Aziz wa bi hadha aqul shi ma fatawa ta kenan wa hadha madhhabu ahli zahiri kulli wannan shi madhhabin zahiriya gaba ɗayan su wa iktaruhu min al-hanafiyyati Abu Ja'far al-Fahawi wa Abu al-Hasan al-Kharqi wannan su su ma a cikin hanafiya fatawa su kenan والذين أوقعوه لو أوقعوه لهم سبعة مآخذ wanda suka ce a tabbatar mai da sakin sun yi riko da abubuwa guda bakwai ahaduha annahu mukallafun ce ai baligi ne wali hadha yu'akhadhu bi jinayati dan baligi ne za a za a tabbatar mai da hukuncin barna da wa thani na biyu annahu an anna ita talaqi hukumatun lahu tunda yadda ake tabbatar mai da jinaya da muka ce za a tabbatar mai da jinaya suka ce to saki ma ai shi ma jinaya ce akan mutuncin da ke tsakanin shi da iyaye da kowa da kowa ai saki shi ma wata matsala ce ko saboda shi ma a tabbatar ne da shi ya zama ukuba gare shi dan gobe ya kiyaye wa salisu lauku anna tarattuba talaqi ala tatliqi min babi rabb al ahkam bi asbabiha fala yu'athiru fihi saka tabbatar da saki in an fada a ce ya tabbata sakin to wannan tabbatar da maganganu ne da hukuncinsu da haka maye ne da tasiri wajen hana wannan magana warabi na hudu annas sahabata aqamu maqama aqamuhu maqama sa'i fi kalami sahabbai suna ganin wanda yake cikin maye duk maganar da yake take da wanda yake cikin fadaki fadakuwa fa innahum qalu dan suna cewa idza shariba sakira wa idza sakira habiya wa idza habiya iftara wa huddal muftari wa haddal muftari 80 da mutum ya sha abin maye zai ya sha giya zai yi maye in yi maye haza zai yi maganganu marasa kan gado wai za haza iftara idan yana maganganu ba kai ba gindi har zai je ya ma wata mace ko wani namiji shari ko kazafi ko wa haddul muftari 80 wanda ya wani kazafi kuma kawai haddin shi 80 ba za a duba cikin hankalin shi ko ba cikin hankalin shi ba والخامس حجة سبير حديث لا قيمة في الطلاق وانت حديث دي قبات الشواء باب لا مني أسك السادس نبير حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعفو duk wani saki ya tabbata in banda saki mawukaci wa kata kada mu shi ma ya gabata asabi'u na bakwai annas sahabata auqaqu alaihi talaqa sahabbai sun tabbatar da sakin farawahu abu ubayd an umara wa muawiya abu ubayd ya rawaito wannan daga umar da muawiya wa rawahu ghayruhu an ibn abbas daga ibn abbas qala abu ubayd haddathana yazid ibn harun qala haddathana jarir ibn halid an al-harith an an zayd an zubair ibn al-harith an abi labil an rajulan sallaka imra'atahu wa huwa sakran wani mutum ya saki matar shi yana cikin halin maye farufi'a ila umar ibn al-khattab sai aka yi umar ɗan khattab magana wa shahida alaihi arba'un arba'u niswatin wasu mata hudu suka yi shaida a madadin shaidu biyu kenan mata hudu fa farraqa umaru bainahuma umar ya raba tsakankanin su wannan isnadi rijaluhu siqat idan mana magana akai qala wa hadathana ibn abi maryam ya sake cewa shi abin nan kenan shi abu ubayd al-qasim ibn sallam an nafi ibn yazida an ja'far ibn rabi'a an ibn shahab an sa'id ibn musayyab أن معاوية أجاب ثلاث السكران سيدنا معاوية شما يتبتد سكن متمن بيسك شكين ماي وهذا جميع ما محتجوا به ibn qayyim yace wannan shine hujjojin wanda suka ce idan mutum ya saki cikin maye saki ya tabbata kamar mazhabinmu na malikiya da wasu cikin da wasu malamai cikin hanafiya da sauransu sai yace walaysa fi shay'in minhu hujjatun aslan gaba ɗaya waɗannan babu hujja a ciki zai dauke su daya bayan daya ya magana akan su fa amma al-ma'khadh al-awwal wa huwa annahu mukallafun fa batil cewa tunda baliki ne da abin da ya tabbatar mishi ce wannan magana ce mara hujja idil ijma'u munaqidun ala anna shart at-taklif al-aql domin ijma'i ya tabbata cewa daga cikin sharadin mutum doka ta hau kanshi shine sai yana da hankali kuma la ya'qilu ma ya ƙudu falaisa bi mukallafi wanda bai sa abin da yake faɗa bai kanshi daga mukallafi wa aidan falau kana mukallafan da da gaske ne mukallafi ne la wajaba an ya qada naqu idza kana mukrahan ala shirbiha aw ghayra alimin bi annaha khamrun wa hum la yaquluna bi idan suka ce saboda mukallafi ne a tabbatar mai to da ya wajaba idan ya zama da cewa giyar an danne shi ne aka dura mai ita ba da sarran shi ko kuma ya sha ne bai san giya ba ce mutum ya gayyace shi wani biki ya ga wani abin sha bai san giya ba ce ko wani abin shan shi ne ya kwana bai san ya riga ya yi amintin sai ya sha a shi giya ce sai hankalin shi ya gushe to su din ma a nan suna cewa wanda ya sha giya da kuskure da wanda aka tura mai giya da ƙarfi to hukuncin ta bai lazumta shi ba za a ne haddin giya ba kuma in yi magana ba za a karɓi ba za a ce a hukunta shi ba kaga su ba shi sun yarda cewa idan babu hankali to babu hukunci bambancin kawai su suna ganin wanda ya sha da gangan to ai mishi horo da wannan wa amma khitabuhu na biyu da suka ce a wa amma khitabuhu fa yajibu hamduhu ala alladhi yaqil al-khitab aw ala sahi zancen shi za a dauke shi akan zancen wanda yake fahimtar magana ko kuma zancen mutumin da yake lafiya da suka ce a dauka ɗaya ne maganar shi da ta wanda yake lafiya yi wa annahu nuhi an sakari idan arada sala kuma an hana shi ya sha maye wajen sallah wa amma man la ya'qilu fala yu'maru wa la yuhar wanda bai cikin maye ba a sa shi ba a hana shi wa amma ilzamuhu bi jinayati da jinayati da suka ce a tabbatar saboda an tabbatar mai da jinayarsa a tabbatar mai da wannan fa mahallun naza'in la mahalla wifaƙin ai shi ma akwai tattaunawa da jayayya tsakankanin malamai a ciki qala usman al-batti usman al-batti yana cewa la yanzamuhu aqdun wala bay' duk wani kullawar ciniki ko wani yarjejeniya ba ta lazimta shi wala haddun illa haddal khamri faqat ko kuma wani abu da ya aikata a cikin halin mayin ba za a yi mishi haji ba da ce cikin mayin nan ya ji yayi zina ko cikin mayin nan ya ji yayi kisa a cikin fatawa Usman al-Batti yace ba za a yi mishi haddi ba sai dai haddin giya wa hada yi da riwaya ce an Ahmada wannan ɗaya daga cikin riwaya din daga Ahmad annahu kal majnuni fi kulli fi'lin yu'tabaru lahu al-aql cewa ɗaya suke da mahaukaci ta fuskar duk wani aiki wanda da hankali ake ake ake lura da shi والذين اعتبروا افعاله دون اقواله فرقوا بين فرقوا bifarƙai bari mu dakata na saboda na ga lokaci ya ƙure ko mun zo sai mu tashi a wannan gabar insha Allah sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh